الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar laraba 28 ga watan almuharram shekara ta 434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta takwas a bangaren lissafi suratul anfal kafin darasi na yau tambaya daya zuwa biyu suna iya gabata na'am
a lokacin nan kuma sallolin da zai gabata iya ne kuma a yi kasar
wani misali mutum yana kan halin bulaguro sai ya bi limami mazauni maganar mantuwa ba ta taso ba an gane ko ya bi limami wanda yake mazauni kuma ya cika sallah kamar yadda kuma cika sallah shine ya fi dacewa domin wasu malamai ma sun tafi akan cewa duk lokacin da ɗan bulaguro ya bi limami mazauni tila sai cika sallah to sauran sallolin da za su biyo baya shin ci gaba zai yi da cika su ko kuma ƙasarinsu zai yi iya abin da yake kansa shine yin ƙasarin sallah amma ya san cewa duk lokacin da ya bi limami mazauni a magana wadda take mafi rinjaye cika sallah zai yi amma bin limami wanda yake mazauni tare da cika sallah baya nuna cewa shi kenan kasar ta taka birki bayan haka ba zai ci gaba da yi ba na me yake cewa kai na
abinda suke cewa koko turmi suke kuma ta biyu banda bibiyar su a masallacin to tambaya ɗaya kamata ka yi me kake cewa
yayin da liman lare ya kiran sallah masu sauraron shi akwai abin da suke cewa koko turmi suke suna wai lokacin da ladani ke kiran sallah menene ya dace ga wanda ya ji shi ma'ana wanda ya ji ana kiran sallah abin da ya dace wanda suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kwaikwayon lada ne duk abin da ya faɗa ka faɗa illa kasancewar akwai gabar da kuke shan bambanci tsakaninka da shi ita ce hayya alas sala hayya alal fala idan ya ce hayya alas sala ba za ka ce hayya alas sala sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah haka in ya ce hayya alal fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza sami'tumul mu'adhdhina yu'adhdhin faqulu misla ma yaqul aw kama qala idan kun ji ladani na kiran sallah manzon Allah ya ce ku faɗi kwatancin abin da ya fa- yake faɗa to sai dai riwaya daga Umar Allah ya kara masa yadda shi ya bayyana mana wanda tana cikin muslim manzon Allah ya bayyana mana cewa in ya ce hayya ala sala da lokacin da ya ce hayya ala fala to iya abin da zamu ce shine la haula wala quwwata illa billah daɗin fa'ida sakamakon wanda ya kwaikwayi ladani a ƙarshe ya yi salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya roƙa ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kusaci da Ubangijinsa ko kuma wani matsayi da ake kiran shi alwasila a gidan aljanna shi ne cancantar ceto na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ga duk wanda ya aikata haka. ma'ana duk wanda ya kwaikwayi ladani a ƙarshe ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa wasila wanda addu'a ce sananna Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta lafazin wadda rafi'a sai ka maida shi gefe domin bai inganta ba a cikin hadisin babu wannan ziyada an gane in ma ka tsaya wa ba asku maqaman mahmudan allazi wa'atta kamar yanda riwaya ce ta bukhari da muslim tare da cewa akwai ziyada wadda wasu malamai sun inganta ta la innaka la tukhliful mi'at wani ya karanta wannan tambayi to a ƙarshe ta zo insha Allah wato darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato aya ta 35 fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wanda ita wannan aya Allah yana bayyana mana iya ibadar wato mushrikai a nan masallacin harami mushirkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara lokaci da su wanda sun ringa ruwa su yi tsaki su hana muminai dangane da gudanar da ibada a masallacin harami ubangiji ta'ala sai ya bayyana cewa muminai su ne suka fi dacewa da wannan masallaci ba mushrikai ba kamar yadda Allah ya ce wa malahum Allah yu'azzibahumullahu me yasa Allah da ba zai azabtar da su ba وهم يصدون عن المسجد الحرام alhali suna hana mutane dangane da masallacin Allah mai alhurma ma'ana duk wani wanda yake so ya zo ya yi ibada sai su hana shi ubangiji ta'ala ya ce wa ma kanu auliya kuma ba su zamanto ba wato majibintan wannan masallaci ma'ana ba su zamanto ba mafi dacewa da shi a nan kenan in ka mai da damir na auliya a hudu zuwa almasjid ko kuma ka mai da shi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma kanu auliya ba su zaman tuba masoya na ubangiji tabaraka wa ta'ala domin makiyansa ne sai ce ina auliya uhu ai waɗanda suka fi cancanta suka fi dacewa da wannan masallaci ubangiji ta'ala ya ce ba kowa ba ne illar muttaqun sai waɗanda suke masu tsara dokokina su ne muminai Allah ya ce walakin na aksarahum la ya'lamun amma mafi yawan su mushrikai ba su san da haka ba cewa mumini shi ya fi cancanta dangane da wannan masallaci wanda yake mai alhurma amma duk wani kafiri da duk wani mushriki ba shi da haƙƙi game da wannan masallaci saboda ba nashi bane ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nar hum khalidun inna ma ya'muru man masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين to shine sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum wato sallar mushrikai Allah ya ce bata zamanto ba inda baiti anan wato masallaci mai alburma illa muka'an ubangiji ta'ala ya ce face hito wa tasdiya da tabi kawai an gane ko asalin lafazin almuka sunan wani tsuntsu ne wanda a hausa ake kiran shi da kagure to shine duk sauti wanda mutum zai sanya yatsa a bakinsa ya fuddo wani sauti shine ake kiran shi hito to shine Allah ya ce sallas a nan masallaci mai alhurma Allah ya ce bata zamanto ba illa muka'an wato face hito ne wa tasdiya wato da tabi shine kawai iya sallar su a nan su a iya ganin su da yanda shaitani ya raya musu wannan tabi da hito shine sallar su an gane ko to don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ambaci cewa wannan shine iya sallar tasu illa muka'an wa tasdiya sai ce fa zuqul azaba bima kuntum taqulun ubangiji ta'ala yace ku dandana azaba dangane da abinda kuka kasance kuna kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala daga shi kadan kadan zaka daga yau za mu tashi kenan aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون wato ubangiji ta'ala ke cewa lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suka kafirce ma manzansa yunfiquna amwalahum fi sabilillah suna yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ciyar da dukiyoyinsu don su hana mutane dangane da bin tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala lafazin liyasuddu an ciro shi ne daga asaddu idan aka ce asaddu wato shine kenan alhajir baina shay'ai ka sha makance tsakanin abu biyu to iya abin da suke a nan suna ciyar da dukiyarsu don su juyar da mutane su kautar da su dangane da bin tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fasa yin ha da sannu za su ciyar da wannan dukiya da wannan mummunar manufa kenan sun matakunu alaihim hasra sannan wannan dukiya da suka ciyar da ita za ta zamanto nadama a kansu a ranar kiyama sun mai gulabun ubangiji ta'ala ya ce kuma tun nan duniya za a rinjaye su iya abin da suke nihi ba za su same shi ba wannan aya wasu malamai na faɗar cewa ta sauka ga waɗanda suka ciyar da dukiyarsu na mushirkai a ranar yakin badar ba don komai ba don yakar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da mabiyansa don addini na Allah a yakin badar iya abin da suke yankawa rafuni goma tara zuwa goma wanda da wannan adadi ne manzan Allah ya gane iya adadin yawansu ya ce to tunda suna yanka raƙumi tara zuwa goma a diyini wanzan Allah ya ce ba za su kasa ba da mutum dubu tsakanin ɗari tara zuwa dubu haka suke wasu malamai suna ganin cewa abu sufiyan kafin ya musulunta domin a ranar yakin uhud sai da ya ciyar da wato ukiya arba'in wato ta azurfa to duk da cewa dai in ma a sababin su ayar ta sauka ba ta taƙaita ba a kansu duk wani kafiri wanda ke ciyar da dukiyar shi domin yin zagon ƙasa da makalkashiya game da addinin musulunci wannan aya ta hada da shi har izuwa kiyama duk dukiyar da zai ciyar da ita za ta zame masa nadama a gobe kiyama sannan kuma tun nan duniya za a rinjaye shi wanda abu ne wanda yake sananne yanda makiyan Allah kafirai ta kowane hali baza dukiya suke in dai ka yi abin da za ka kawo ma addinin musulunci cikas to in dai dukiya ce a baka domin ita dukiya shi kanshi arne a wajen shi kayan banza ce in dai ka cimma manufarsa ma'ana duk abin da za ka kawo na- na komawa baya ga addinin musulunci to zai iya baka dukiya saboda haka a nan ubangiji ta'ala yake cewa fasayun fiƙuna da sannu za su ciyar da wannan dukiya thumma takunu alaihim hasra sannan wato ta zame musu nadama thumma yughlabun sannan kuma za a rinjaye su wanda a nan in ka kalli misali irin wani magani da ake dasa ma 'ya'yan musulmi a tsawon shekaru da suka gabata har yau abin duk mai hankali wannan abu zai daure masa kai galibi ga rashin lafiya wadda ta addabi jama'a wanda ba ba za a ɗauki maganin wannan rashin lafiya a baka amma abin da in an ce misali a unguwar gaba ɗaya ka hudu wanda yake mai cutar polio mai shan wanda ake ce mata a hausa shan inna sai ka ɗarwaye unguwar ku mutum ɗaya ba za ka samu ba amma sai gaya ana zawa ana ciyar da miliyarka akan wannan magani wanda su 'ya'yan musulmi 'ya'yan